إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha biyar ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan june 1999 idan jama'a ba su manta ba muna karatun littafin al-aqidatu tahawiyya sharhi da ta'liqin muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah a inda al-imam at-tahawi sahibul aqidati was sunna yace wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa duk wata da'awa ta kirarin annabta ka yi wa kanka da'awa kirarin annabta a kanka cewa Allah ya annabtar da kai ka zama annabi matuƙar bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne to wannan magana ainihin bata ce wa hawan kuma son zuciya ce wa huwa al-mab'uthu ila ammatil jinni wa kaffatil wara sa'annan kuma al-imam at-tahawi ya ci gaba da cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗan aiken Allah ne ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga dukkan aljanu baki ɗaya da kuma dukkanin halittu gaba ɗayansu bil haqqi wal huda Allah ya aiko shi da gaskiya da shiriya wa bin nuri wa dhiya kuma Allah ya aiko shi da haske hasken kuma mai haskakawa zuwa ga ainihin alkhairi to idan jama'a basu manta ba sai malam ya fara mana bayani cewa yana daga cikin waɗanda suka yi da'awar annabta a ƙarshe-ƙarshen zamunna ɗinnan a yanzu shine ainihin Ahmad Gulam Al-Qadiyani to shine muka ji hadisai waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ishara akan zuwan irin waɗannan makaryata bayan da muka ji wannan sai malam ya sake cewa a duba babban littafin shi silsilatul ahadith sahiha muka duba muka ga ƙarin bayani akan haka to sai ya ce idan kana son ganin cikakken bayani ka koma ka karanta littattafan da aka rubuta dangane da ainihin rayuwa da aƙidoji na shi wannan Ahmad Gulam da kuma wannan addini nashi. Me yiwa ka ce, to menene yasa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bai ce a koma a karanta littafansu ba, kamar yadda in ana magana akan 'yan shi'a sai ka ji an ce koma ka karanta littafan 'yan shi'a. In ana magana akan 'yan ɗariƙa sai a ce koma ka duba ainihin littattafan 'yan ɗariƙa. To ba don komai ba sai don akwai bambanci. Su su Ahmad Gulam suna da wani mugun hali wanda suka keɓantu da shi saɓanin sauran 'yan bid'a. Su Ahmad Gulam idan suka rubuta littafi suka bayyana aƙidojinsu a ciki suka ga jama'ar musulmi sun far musu suna ta tona musu asiri suna cewa a duba littafin shi kaza ya ce kaza a duba littafi kaza ya ce kaza to sai su marmaza sai su canza don haka sai zama ƙarshen ta idan wanda ya samu bugu na daga ƙarshe ƙarshe in aka ce mai ya duba littafi kaza Ahmad Gulam ya ce kaza a ciki mai yiwa in ya je samo sabon bugu to sai ya zo sai ya ce ai ya duba kuma bai ga wannan maganar ba domin sun riga sun ɗauke ta kwatankwacin su kwatankwacin iyayen gidansu kiristoci kiristoci abin da suke kenan yayin da suka wayi gari suka ga cewa ana yawan tsayar musu da hujja da bugu kaza na ainihin wato littafin su to sai su marmaza a samu manyan kissisina sai a samu manyan malamai sai su marmaza sai a zauna sai a canza kwatankwacin yadda suka zo suka yi wa King James Version suka ce wannan King James Version sun riga sun aje ta gefe guda don haka ba dukkanin Kirista ne yake ba dukkanin Kirista ne yake amincewa da King James ainihin Version ba ba dan komai ba saboda su da kansu sun ce tana cike da rudanin da yasa waɗanda ba Kiristoci ba suna yawan ainihin bayyana irin munanan abubuwan da ke ciki to sai aka zauna aka yi the revised standard version aka zo wai aka sake nazarin shi aka sake muraji'ar shi aka bubbuge wurin bubbugewa aka cancanza kalmomin cancanzawa to har wa yau dai menene asalin shi wannan standard din wannan da aka ce yanzu shine madogara wancan lalataccen yaushe ne lalatacce zai haifi mutumin kirki ba zai yi wannan lalataccen maɓuɓɓuga ta zama kuma ta haifar da ainihin wato mashaya wadda take mai zaƙi ba sai dai ta haifar da wadda ta fi ta gurɓacewa to haka ainihin al'amarin yake su ma ga ‘yan kadiyaniya don haka so da dama za ka ji ba a cewa koma ka duba littafinsu tare da cewa akan yi haka nadiran amma saboda suna da irin wannan tadlisancin shi yasa ba a yin haka Allah ya shiryar da mu to shine sai muka zo da ainihin littattafai kamar yadda muka ce za mu dogara da waɗannan manyan malamai in Allah ya so guda uku waɗanda su ne madogara dangane da cikakken sanin tarihin Ahmad Gulam da wannan aƙida tashi muka ce mutum na farko shine a Sheikh Abul Hassan Ali al-Husaini an-Nadwi mutumin kasar India ne babban malami ne yana nan da ran shi Allah ya kara mishi albarka a rayuwar shi sannan sai kuma ainihin wato Abul A'la al-Maududi sannan sai kuma littafin ainihin Ihsan Ilahi Zahir wannan littafi nashi al-Qadiyaniya dirasatun wa tahlil wannan kuma abul hasan annadwi shi kuma littafin shi alqadiyani wal qadiyaniya sai kuma abul abul a'la al maududi ma hiya al qadiyaniya to littattafai dai suna da yawa akan haka a kashin gaskiya dangane da waɗanda aka rubuta ba su da iyaka amma waɗannan muka ce saboda sun fi kusa da Ahmad Gulam sun fi kowa sanin shi wala yunabbi'uka mislu khabirin ne su akan shi to don haka sai muka ce waɗannan su za su zama madogara to sai aka samu wani babban malami a ƙasar Saudi Arabia mai suna Sheikh Ahmad ibn Sa'ad ibn Hamdan Al-Ghamidi wannan malami ya rubuta littafi Aqidatu Khatmin Nubuwa bin Nubuwatil Muhammadiyya aqidar cikashe annabci ta hanyar annabcin Annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya tattaro bayanai akan duk irin waɗannan da suka yi ƙaryar annabta tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ka san matsalar ba wai yanzu bace tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai su musailamatul kazzab waɗanda duk zamu zo zamu kawo tarihin su bayan mun gama da wannan hamshakin zindiƙin domin zindikancin wannan ƙwaya ɗaya to yana ɗauke da duk zindikancin waɗanda suka fara da'awa annabta tun daga zamanin annabi har zuwa kan wannan na wannan ya fi muni kuma na wannan ya fi munin ta'asiri saboda ƙasar ingila ce ta ɗauki nauyin shi ƙasar ingila kuma ƙasa ce wadda take uwar gida ce ga mafi yawancin ƙasashen duniya na daga ciki har da najeriya shi yasa in ta ga damar ta tursasa aƙida kaza ga ƙasa lallai sai ta tabbatar da ta tursasa wannan aƙida bature yanzu yana ingila amma ga 'ya'yan da ya rena su nemi shi abin da yake yi a ƙasar nan tun kafin ya batta shine cewa babu ruwan shi da addini wani addini addinin musulunci bature babu ruwan shi da addini amma wanne addinin musulunci wannan aƙidar da ita bature ya shigo duk wanda ya karatu cikin history tarihin Najeriya zai gana daga cikin sabubban da yasa turawa ke mulkin mallaka shine ƙoƙarin yada ainihin addinin su shi yasa idan ainihin suka je wuraren da suka samu al'adu suna kashe wasu irin yara misalin kasashen inyamurai da sauransu waɗanda a cikin al'adunsu lokacin suna bin addinansu na gargajiya sun ainihin camfa tagwaye ana kashe tagwaye sai aka samu turawa har cibiya suka kafa a wajejen inugu wata mary celestine ko menene sunanta ta zo ta kafa cibiya wanda take ɗibo tagwaye tana tarbiyyarsu to in ta tarbiyyar su ƙarshe akan me akan addinin Kirista har yanzu duk wani gida na renan marayu wallahi idan ba zuwa musulmi suka yi suka sa ido ba duk wani gida na renan marayu ana yin shi ne a ƙarƙashin addinin Kirista ake tarbiyyar ƴaƴan duk inda ka sani a garin musulmi yake ko ba a garin musulmi ba a zariya yake ko ba a zariya ba ko a ina ne ana ƙoƙarin tirsasawa ne a yi ainihin wato tarbiyyar ƴaƴan nan akan addinin Kirista to saboda haka in aka ce ingila ta ɗauki harka to sai kaga wannan harka ta yaɗu ta shiga duk inda baka tunani za ka ga cewa sai a samu hamshakin mutum musulmi ya mutu sai a rasa wai babban mutum musulmi da zai rubuta tarihin shi malami wai sai a je a samu wani baturen ingila ko baturen amerika shine zai rubuta tarihin shi ka ɗauka tun daga tarihin ahmadu bello sardauna har tarihin tafawa balewa kai har ma tarihin sarki abdulazizi uban su fahad wani baturen ingila ne wanda yana jin larabci samfariran larabci irin na alkur'ani shine ya zauna ya rubuta tarihin sarki abdulaziz don Allah ina manyan hamshakan malaman adab malaman tarihi na kasar Saudi Arabia ko da a ce sun rubuta amma ka tabbatar da nasu bai kai amincin na wannan bature ba saboda shi zai yi abin ne ba yin kanshi ba zai yi ne a madadin kasar shi a madadin addinin shi a madadin ya rusa addinin musulunci amma mu ko duk wanda zai yi zai yi ne a madadin kanshi a madadin kuma ya kawo tarihin wani sarki na musulunci wanda ya taimaka wa kishin ƙasar shi da kishin addinin shi iya abin da zai yi kenan amma ka tabbatar da babu yadda za a yi makiyinka ya zo rubuta tarihi akan ka wallahi sai ya saki kalma ko da yar kaɗanci ga hadisin bukhari ya tabbatar mana a haka a cikin kitabul bad'i bil wahayi a lokacin da mutanen makka suka isa ƙasar sham a lokacin nan sarki na ainihin rum kaisar ya kawo ziyara sai ya yi mafarki ya ce ya yi mafarki kuma ya buga ƙasa ya iya duba ya buga ƙasa ya ga cewa waɗanda za su karɓi mulkin annabta a zamanin nan wasu mutane ne waɗanda suke ba sa yin kaciya loɓa ce da su to shi kuma ya san su kiristoci suna yin kaciya yahudawa suna yin kaciya sai ya wayi gari cikin ɓacin rai da damuwa sai ya tambayi sarkin fada a cikin kurkusa da munan waɗanne mutane ne ba sa yin kaciya sai aka ce ai larabawa ne kuma larabawa me za ka damu da su ranka ya daɗe ba bayinka ba ne aka je sai aka ce amma dan a tabbatar a je a kamo wani balarabe a zo a tuɓe wandon shi ka gani tunda mulkinsu ƙarƙashinsu suke aka je aka kamo wani balarabe aka tube shi gashi gandarere kuma da loba sai aka ce ya tabbata cewa waɗannan mutane cikin sa annabi zai zo ana nan lokacin su Abu Sufyan basu musulunta ba suna fatauci sun je ainihin fatauci kasar Sham sai aka ce ai an ji labarin wasu mutane daga garin wannan mutum da ya zo ya ce shi annabi ne sun iso nan a je a zo da su aka je aka zo da su sarki ya tasa su gaba ya ce cikin kuwa ne ne ya fi kusancin daraja da wannan mutum da ya zo ya ce shi annabi ne Abu Sufyan ibn Harbin yace ni ne sai yace ku matso da shi kusa da ni aka matso da shi yana kallon sarki sai aka jera sauran jama'ar da suke tafe su kuma suna kallon bayan shi kamar yadda dai liman da mamu suke yace wa mai tarjama shi tunda shi bature ne Italian ne yace ka ka gaya musu zan tambayi wannan mutumi duk in yi min ƙarya to su ƙaryata shi Abu Sufiyana ya ce ina ji ina gani ina son in yi ƙarya in yi sharri game da annabi Muhammad ya ce amma ban isa ba ya ce saboda ka aje a bada labari domin ƙarya abin aibu ce ga balarabe idan kakanka ya yi ƙarya a tudun wadannan har jikoki sai a yi ta gori a ce nan kakanka ya taɓa zama nan ya mana ƙarya ƙarya su babban abin aibu ne a wurinsu kamar yadda zina take abin aibu ga wurin ya wato baiwa ce take zina a ɗabi'ar larabawa shi yasa in mata suka zo musulunta an annabi ya ce ban da zina sai su ce subhanallahi manzo Allah kuma ya ta yi zina ma yaushe kake mana wannan sharadi ba yadda za a ce ya ba baiwa ba ma ta yi zina su suna ga abin aibu ne a lokaci to haka ƙarya to a shahidu da yasa na kawo wannan hadisi shine Abu Sufyan ya ce duk tambayar da sarkin nan ya mini sai in ba shi ansa ya ce mabiyan shi talakawa ne ko manyan mutane sai na ce a'a talakawa ne gidansu akwai sarauta wadda take a cikin ku su suke sarauta a da yace a'a babu wata sarauta a gidansu kun taba yaki da shi yace i mun taba yin yaki da shi yaya kuka same shi wajen yaki sai yace diban guga ne abin ya diba mu diba wato wata ran yi nasara akan mu wata ran mi nasara akan shi yace sai dai yanzu muna wani lokaci wanda mun yi alkawarin zaman lafiya da shi ba mu san kullakullan da yake mana a karkashin kasa ba mahallin shahid kenan abu sufiyana ya ce a nan ne na ɗan iya saka wata magana mun yi alkawarin zaman lafiya da muhammadu a yanzu ba mu san ko yana ƙulle-ƙullen zai ci amananmu ba kaga a nan sai da ya ɗan saka suka domin sarkin nan ya zarge shi to mai ko suna zargin shi da cin amana to dalilin ka wannan kissar kenan babu yadda za a yi maƙiyinka a ce ya ba da jawabi a kanka kuma a ce ya faɗi jawabi na gaskiya a kanka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu shi yasa duk yadda ake al'amari kar ku sake ku bari wasu su zo su ce su za su yi tarihin manyan ku wani arne ya shawo nakitaye daga can kudu ya zo ya ce shine zai tarihin wane wani kafiri ya shawo nakitaye daga america ya ce shine zai yi tarihin wane sam ku duk ina bokon naku ina abu din da aka yi muku ina BUK din duk ina karatuttukan da kuka yi karatunku ya tafi a banza ba za ku iya zama ku rubuta tarihin manyan ku ba sai wani kafiri ya zo ya rubuta tarihin manyanku ko da bai samu mashiga ba ko ta ina ko ta bakar magana ya samu ya soke ku jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai ya zama wannan aqida ta haɓaka don haka kaga mun ba da muhimmanci akan bayanin wannan qadiyaniya kamar kuma yadda na ce mana saboda suna da daba a garin nan suna da cibiya suna da masallacin juma'a da makarantar islamiyya suna karantar da maza da mata da yara da manya suna wa'azozi a nan yaroba street a nan sabon garin zaria to ashe lallai ne a bayyana wa mutane saboda kamar yadda na fara faɗi karatunmu da ya gabata mutanen ƙasar nan tamu asalin ba addini da dalili ke ba su sha'awa ba ba wannan suka damu da shi ba amma menene kwakwalwarsu ta suranta musu wanda suke jin daɗi ko kuma wanda ake yabo a kai shine kawai abin da ya dame su amma ya za su yi su haɗu da Allah ba wannan ne ya damu da yawa daga cikin jama'ar mu ba Allah ya kiyaye to muka fara jin tarihin ainihin Ahmad Gulamu sai lokaci ya kure mana har inda wannan babban malami ya zo ya mana tarihin shi sai ainihin lokaci ya kure mana kamar yadda na faɗa na ce duk bayanan za mu karanto su daga cikin wannan littafi ne saboda ya bi waɗancan littattafai guda uku da muka faɗa da kuma wasu littattafan da dama duk ya tattaro duk abubuwan da ake bukata game da Ahmad Gulam kuma ya yi ƙoƙarin ɗibo littattafan Ahmad Gulam da wasu almajiran shi na kusa da shi to bayan da muka ji ainihin tarihin Ahmad Gulam sa'ad da aka haife shi da irin ƴan karatuttukan da sai malam ya ce wa ba'da an idda an nubuwata qamat alaihi qiyamatul mujtami' wa sarat alaihi sa'iratul ulama'i wa kana minhum al-alimul kabir sana'ullah الأترسي الأتفري والذي كان من أشد العلماء عليه وفي عام ست وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية الموافق لعام سبع وتسعمائة وألف ميلادية تحدى القاديانية الشيخ ثناء الله هذا بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت ودع الله أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط عليه داء مثل الهيدا والطاعون يكون فيه هدفه a takaicen takaitawa jiya duk mun karanta waɗannan abubuwa abinda malamin yake cewa shine bayan da wannan mutum ya zo ya kirarin annabta akan shi cewa shi annabi ne to sai al'umma duk sai suka miƙe akan shi da al'umma suka miƙe akan shi malamai ma suka yi tsayin daka na daga cikin malaman da suka yi tsayin daka wajen yin muƙabala da wannan mutum jama'a muƙabala gaskiya ce amma tsara ta ake yi ƙur'ani ya zo mana da muƙabala sunna ta zo mana da muƙabala amma ba wai ana cikin wa'azi ba ne za ka zo ka ce kana da tambaya daga nan a wuce da muƙabala wannan Yahudanci kenan, wannan Isra'ilanci kenan, a muƙabala shiryawa ake a sa rana musamman, kuma sai in an ga akwai fa'ida da za ta biyo bayan haka ba hayaniya za a yi ba kawai. Ana zama ne a tsaya a tsara abubuwa kuma a yi a kan ilimi, ba kawai kowa zai alkafira ba ne ya shigo da ka. ko kuma wani ya zo da barandami ko wani ya zo da wuka ko wani ya zo da nufin in an ka da shehin shi a yi tashin hankali don a ce a daina wa'azi a daina karatu duk wanda ka ji haka to wannan tawagar fir'auna kenan tawagar fir'auna kenan fir'auna ne ya nemi a yi muƙabala da aka zo muƙabala kuma ya ga ba za a yi nasara ba sai ya nemi ya mai da abu rikici duk wanda ka ji an zo mukabala ya ce ai ai duka ai kisa ai ya mutsi wannan mutumin to yana daga cikin alu fir'auna alu fir'auna kenan amma in dai alu Musa ne to za a tsaya a yi jawabi ne a kawo ayoyi a kawo hadisai sannan shi ma a bashi dama kana ga annabi Musa ba abin da ya ce wa malaman fir'auna ba kenan ya ce ku fara wurga naku ku yi naku su dabarin mu gani ba haka akai ba kowa ya nashi annabi Musa ya zo ya yi mu'ujiza wannan ainihin maciziya wannan sanda ta annabi Musa duk ta haɗiye waɗannan macizan ƙarya nasu tun da dama macizan ƙarya ne da ɗai ba su taɓa zama macizai ba igiyoyi ne haka Allah ya ce saharu a yunan nasi rufa'ido suka yi wa mutane wastar habuhum suka firgitar da su Allah ya ce wa ja'u bi sihirin azim bokayen fir'auna sun zo da kasaitaccen sihiri amma wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin duk makircin da suka yi sai da Allah ya wargaza wannan maciziya ta gaskiya ta annabi Musa wadda sandar shi ce ta rikide duk ta haɗiye waɗannan igiyoyin banza sannan ta taru ta fasa kanta fir'auna da kanshi sai da gaban shi faɗi zai ruga da gudu to amma me ya faru fir'auna shi ya gayyaci muƙabala Fir'auna ya san ilimi, amma haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya gane gaskiya ce, wastaiƙanat ha'an fusuhum, zulman wa uluwa, wato ya yadda ya san abin gaskiya ne, amma sai ya jayayya saboda mai saboda zalunci kawai. To haka tsarin muƙabala yake jama'a. saboda haka muƙabala ta tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sukan yi muƙabala da malamai na kiristoci sukan yi da malamai na yahudawa duk wannan ya tabbata a cikin sunna babu tambaba dangane da haka to me ya rage har yanzu har gobe har jibi har ko da yaushe mukabala tana nan da yan shi'a ne da yan ɗariƙa ne da kiristoci ne da yahudawa ne da yan bid'a ne da asha'ira ne da duk wani wanda yake karo da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama za a iya yin mukabala da shi don haka kaga wannan babban malami ya miƙe a sheikh sana'ullahi yabon Allah sunan shi kenan yabon Allah babban malami ne India daga cikin manyan malaman hadisi masu bin salafiyanci ya miƙe ya muƙabalanci wannan don wallahi in kuka sake kafiri ko ɗan bid'a ya zo ya kirarin kafircin shi da bid'a shi babu wanda ya taya shi ya nannaɗe kayan shi ya tafi wallahi ya ci kasuwarku dambe wani ba ƙauye ya shigo cikin ainihin jama'a yana kirari wa zai zo a buga manzo Allah bai bar shi ba duk sahabbai sun gan shi gashi katan ƙauye wannan ya ci sauran to ya yi ƙarfi kowa ya ji tsoron shi sai ya janye manzon Allah ya ga mu bar wannan ƙato ya kirari ya tafi ya je ya ce ai na je na yi kirarin kokowa har Muhammadu ma yana zaune ba wanda ya miƙe sai manzon Allah ya miƙe ya ce a buga jama'a mun sallallahu alaihi wasallam ba abin da manzon Allah bai maganin shi ba da izinin Allah a duniyar nan har irin waɗannan ƙauyawan sallallahu alaihi wasallam wannan ba kawai ya jawo akuya ya ce in ka kayar da ni ka rike wannan akuya idan kuma ni na ka da kai zan ja a bata in tafi manzo Allah ya dauke shi ya kwada da ƙasa aka janye su Aliyu ku rike mana akuya a mana ya sake saka guda ɗaya aka sake bugawa aka kwala shi da ƙasa aka sake janye akuya guda ɗaya sai koma ka ji wautar mutumin ƙauye don Allah wai ashe kiwo aka bashi wai zai koma yana cewa yanzu in na ce akuya ɗaya kyarke ce ya cinye ta to ɗaya kuma in ce me manzo Allah ya ce ka ja awakin ka ka tafi ba za mu haɗa maka kaye da cinye awakin ka ba dama maganin ka akai kawai sallallahu alaihi wasallam to haka balle a ce mutum ya zo ya muƙabalanci sunna wannan mutum ya zo ya ƙaryata annabi cewa ƙarya annabi yake ya ce shine khatamul anbiya'i kuna ji kuna gani ku kyale shi ai ashekhu sana'ullahi sai ya miƙe suka yi mukabala suka shiga suka fita suka buga ƙarshe zafin kaye na mukabala sai shi gulamu ahmad ko kuma shi sana'ullahi sai ya addu'a cewa idan ni ke kan gaskiya kai ke kan ƙarya Allah ya kashe ka ya banni da rai idan ni ke kan ƙarya kai ke kan gaskiya Allah ya kashe ni ya barka da rai ƙarshen yadda aka yi conclusion kenan ƙarshen yadda aka rufe mukabalar kenan to aka zauna kenan ya tarabbasu bikum dawa'ir kowa na sauraron kowa kenan ko to shine daga cikin addu'ar shine Allah ya saka wa makaryaci daga cikin mu cutar gudawa gudawa ta kama shi zawo wata'un da kuma ainihin annoba amai da gudawa ya kunu fihi hatfahu ya zama wannan ne sanadin mutuwar shi wa ba'da salasati ashara yau shahran وعشرة أيام تقريبا أصيب القادياني بدعوته bayan kwanaki goma bayan watanni ainihin goma sha uku da ainihin wato kwanaki goma ko kuma kusa da haka sai shi wannan Ahmad Gulam sai addu'ar da ya ta kama shi bakar addu'ar da ya sai ta koma kan shi wa yuwaddihu zalika ma zakara ibnuhu Bashir Ahmad an surati mauti abihi haisu ya qulu bari mu bar dan shi ya ba mu labari dalla dalla yadda uban shi ya mutu yana da ɗa mai suna Bashiru Ahmad. Bashiru ya ce, Akhbaratni ummi anna hadratahu ay al-ghulam ihtaja ila bayt al-khala'i ba'da at-ta'ami mubasharatan thumma nama qalilan wa ba'da dhalika ihtaja marratan ukhra ila bayt al-khala' fa dhahaba marratan aw marratayn ilayha biduni an yush'irani thumma aykadhani fara'aytu annahu dha'ufa jiddan wa ma istata'a adh-dhahaba ila saririhi yace mahaifiyata ta bani labari in ji shi dan gidan Ahmad Gulam tace da ni ya ce mahaifin shi ta ce sai ainihin wato uban shi bayan ya ci abincin dare nan take kawai sai ainihin wato ya ji ba haya ya kama shi sai ya tafi ban yana tafiya ban ɗaki ɗin nan ya je ya kashi ya dawo sai ainihin ya sake jin cikin shi ya sake juya sai ya sake tafiya ta ce ba tare da ya sanar da ita ba to da ya dawo shikenan sai ya tashe ta a karo na biyu kenan sai ta gan shi cewa jikin shi ya yi rauni kwarai da gaske ya sake ainihin ya yi ƙoƙarin ya haukan gado ya kasa fa'iza jalasa ala sariri ana fabada'atu amsahuhu wa amsujuhu wa ba'da qalilin a hassa alhajata marratan ukhra tace sai rarrafo ya zauna gadanta sai ta rinka share mishi ainihin wato jikin shi bayan ɗan lokaci kaɗan sai ya sake jin wannan kashi ya sake kama shi da ya sake jin kashin ya sake kama shi walakin al'ana mastata az-zahaba ila baitul khala amma a wannan lokacin ba zai iya zuwa ban ɗakin ba ma faliza qadaha inda sari sai kashin anan wurin gadan jama'a mun gane wannan da kyau ko annan inda gadan yake sai kashin anan wattaja'a qalilan shikenan sai ainihin dan kwanta kadan ba'da al-qada'i bayan da ya gama kashin walakin adh-dha'fa balagha ila muntahahu faja'atuhu al-hajatu marratan ukhra faqadaha jikin shi ya yi rauni matuƙa sai ya kasa ya sake tashi ya sake fita sai ya sake yin kashin a wannan wurin sun maja a hulƙai sai kuma amai ya zo mishi wa ba da ma faraga min alƙai da ya gama wannan amai kharra ala zaharihi wa sadama ra'asuhu bi khashabi sariri wa taghayyara haluhu sai ya faɗi ta baya sai kanshi ya bugu da ainihin katakon gado shikenan halin shi sai ya canza ma'ana sai ya shiga hali na gargaran mutuwa wa nasharat ihda al-jara'id al-hindiyya ita ɗaya daga cikin jaridun ƙasar India a wancan lokacin ta bada labarin annan najasata kanat takhruju min famihi qabla al-maut kashi sai ya rinka fitowa ta bakin shi kafin ya mutu jama'a wannan shine sakamakon faɗan bid'a ko kafirci da bakinka su ibn al-juwayni waɗanda su sun yi ilmul kalam sun zo sun tuba ma amma malamai suka ce da suka zo mutuwa sai da Allah ya nuna musu mugun sakamakon abin da harshensu da haƙorinsu ya ta tattaunawa da ya zo mutuwa sai bakin shi ya riɓe haƙoran shi suka zinka zuba yana cewa almajiran shi to kun ga dai irin mugun ƙarshen da muka yi ku yi a hankali fa tare da cewa fa ya tuba mai littafin alwaraka ta usulul fiqh in baka gane shi ba to su ne wato gimshikai game da ilmul kalam yana da littafi alkafiyatu fil jadal duk akan ilmul kalam irin wannan ilmi alwujud wal kidamu da sauransu to karshe suka zo suka gane kuskuren su suka tuba amma duk da haka kuna ga da yazo mutuwa sai da Allah ya nuna mishi irin mugun aikin da bakin su ya faɗa su al-Imam al-Ghazali ne Allah ya musu gamdakatar da suka ainihin tuba sai suka dukufa Ghazali sai dukufa akan ainihin sunna duk waɗannan hayaniya da bankaura da ya rubuta cikin ihya ulumuddini ya dawo ya ce ya barranta da su ya marmaza ya rubuta littafi iljamul awami an ilmil kalami jallin zamun jahilai game da ilmul kalam ma'ana kai da kake alwujud wal qidam wal baqa wal mukhalafatu din nan yace kai jahili ne yana jallin zamun ka ka dawo da baya ka dawo ka kama tauhidi cikin alqur'ani da sunna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kaji abin da ya faru ga wannan kenan kashi ya rinka fitowa ta bakin shi jama'a kamar jemage kenan ko burburi shine aka ce na kashi ta baka ko to ka duba kashi yake fitowa ta bakin shiga shi saboda yadda awar annabta to shine sai ainihin malam ya ci gaba da cewa wa mata sai ya mutu wa kana jalisan fi baitil khala'i li qada'i hajatihi wannan jarida kamar yadda tace ya mutu kashi yana fita ta baka kuma ainihin akan shadda Allah ya kiyaye wa haka za usiba bi maradil cholera haka ainihin cutar cholera ta same shi kama sarraha bi zalika bi nafsihi kamar yadda ya fito karara ya faɗi haka kama zakarahu abu zaujatihi kamar yadda sirikin shi ya faɗa uban matar shi haka ya bada labari haisu kala yayin da shi sirikin Ahmad Gulam ya ce walam mashtadda maraduhu yayin da rashin lafiyar Ahmad Gulam ta yi tsanani aikazuni sai suka aika aka tashe ni daga bacci fa zahabtu ila hadratihi sai na je wurin shi Ahmad Gulam wa ra'aytu ma yu'anihi min al'alam naga irin halin kuncin wahala wajen mutuwa da yake ciki fa khatabani qa'ilan sai magana da ni yace usibtu bil cholera kaga cutar cholera ta same ni summa lam yantiq bahat ba'da hadha bi kalimatin sariha bai sake yin wata magana kuma da aka ji ta karar ba hatta mata ita ce kalmar shahadar tashi usibtu bil cholera i am affected by cholera ko to ita ce kalmar shahadar tashi tunda ingila ce uwar gidan shi ko to kaga kalmar cholera da ita ya cika turanci ko to ita ce kalmar shahadar shi jama'a mun fahimci wannan wa haka zan ta had hayatul gulami ahmad alqadiyani wa haka zan ta had hayatul gulam alqadiyani haka wannan rayuwar ahmad gulam alqadiyani ta kare ama samanin wa tis'ami'a wa alif miladiya bi madinati hor bi pakistan ثم نقل إلى قاديان ya ainihin mutu ne a 1908 a 1908 ya rasu ma'ana yanzu kamar shekarar shi a 91 kenan da mutuwa shekarar shi 91 da mutuwa a ainihin garin Lahore a ainihin wato kasar Pakistan sai aka dauke shi aka kai shi ƙauyen su Qadian to baka tambayi sana'ullahi ba sana'ullahi yana ina shi kuma sana'ullahi kuma sai aka ce wa asha shehu sana'ullahi arba'ina sana ba'adahu a shekh sana'ullahi sai da ya rayu shekara arba'in bayan wancan arnan ya mutu shekara arba'in ita ta cika mai shekara tamanin a duniya ya rasu ranar goma sha biyar ga watan maris watan march 1948 shi kuma sana'ullahi rahmatullahi alaihi to jama'a kun ji haka ake so shi yasa in ba ku manta ba a farkon karatun littafin nan muka ce al'aƙidatu awwalan qablal hakimiyya sai an fara gyaran aƙidar mutane sannan a fara magana gwagwarmayar gwamnati yaushe ne wannan yana da aƙida ta kafirci za a iya cewa za a tafi tare da shi a kafa gwamnati ba za ta yiwu ba yaushe ne annabin da kai imani da cewa bayan shi babu wani annabi za kuma ku haɗa sahu tare wajen neman gwamnati da wanda kuma yadda akwai yiwuwar annabta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai yiwu ba shi yasa cewa in dai mutum ya ce shi musulmi ne a kyale shi kawai wallahi sai dai in ya kyala musuluncin shi in ya kyala musuluncin shi bai tabo kafirki ba sai a kyale shi amma yana tabo kafirki sai an tabo shi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to wannan ba komai bane jama'a gyara aqidar mutane shi zai sa ka samu yaqini akan cewa wane kafircin da yake kai baka shakka akai kuma zaka iya ainihin wato muƙabalanta shi kamar yadda ainihin aikin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani idan jama'a ba ku manta ba a cikin suratu ali imrana ai irin wannan ta zo tsakanin annabi da shi da malaman kiristoci da yahudawa cewa faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi alal kadhibina idan abin da muke akai ƙarya ne kun ce ƙarya ne to ku zo da matanku da ‘ya'yanku da matanmu da ‘ya'yanmu dukkanmu mu zo mu haɗu kowa ya ɗaga hannu mu ce Allah ya tsine wa maƙaryacin cikinmu jama'a har yanzu za a iya yin haka sai dai in kai ma kana da tsatsa a cikin aƙidarka wannan ɗan ɗariƙa ne wannan ɗan shi'a ne wannan ɗan ƙadiyaniya ne wannan kirista ne wannan bayahude ne wannan ɗan bid'a ne wallahi in dai ka tabbatar imaninka da gaske ne wallahi ka tsaya ka muƙabalance shi ka je ka kwanta har kai bacci ka min shari ba abin da zaka ga ya zo maka akai zai faɗo maka lafiya lau zaka kwanta shi kuma ga laya ga guru ga dukkan bu amma wallahi bacci bai yiwa gare shi kuma ƙarshen ta shi ma usibtu bil cholera zai zama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ya kamata jama'a su san wannan da kyau annabi nuhu kamar yadda muka fara faɗi da al'amari ya kamari tsakanin shi da kafirai ba abin da ya bake da shi ma yace sun maki duni wala tanzurun ku yi mini makirci duk da ku da gumakanku kamar yanzu ka ce da ku da shehunanku kakaf da limamanku wanda duk ya yafe mini Allah ya isa ka koma kuma ka kwanciyar ka lafiya wallahi sai dai abi da ka da yan ta'adda wannan ku matsala daban ce amma a ce a zo a yi ainihin mubahala a zo a tsine wa makaryaci a ce Allah ya saukan mai da jaraba jama'a mun gane wannan da kyau ko to annabi lokacin da ya fito sai suka ki fitowa yake cewa ibnu abbas ya ce wallahi da sun fito da wuta ta zo ta cinye su daga sama manzo Allah shi sai tattaro dangin shi ya ce Allah ni na fito su kuma su fito duk abin ba ƙarya bane kaga an rike wani makirfon na ƙarya ana wani rufa ido Jesus the son of God duk ƙarya ne abin wallahi a yi mubahala mubahala kai kuma ka tabbatar da cewa aƙidarka ta gaske ce in ba haka ba ba za ka iya ba ina kai din ka san cewa yar gaskiyar ka kaɗan ce ina za ka yadda Allah ya kiyaye to kun ji abin da ya faru ga wannan babban malami a Sheikh Sana'ullahi haka irin wannan al'amari ya faru ga wani babban malami a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali mai littafin As-Sarimul Battar fi tasaddi li saharatil ashrar mai littafin haudun nabi mai littafin wiqayatul insan littattafai ga sunan sun fi guda ashirin da wahidu bali ya rubuta babban malami ne na sunna na akida na salaf sai wani saurayi cikin almajiran shi yana wa'azi a ƙauyensu wahid bali mutumin ƙasar masar ne yanzu yana ƙasarsu a ƙasar masar a garinsu kufru sheikh sai ya karantar da samari aƙida to wani saurayi yana wa'azi a ƙauyensu, ashe a ƙauyen akwai wani hamshaƙin boka, to yana jin haushin wannan saurayin, tunda kullum yana wa'azi yana rushe bokanci da shehi yake yi, tsafe-tsafe da shehi yake duk saurayi yana tona asirin shi, to kuma shehin yana da wata ka'ida matukar za ka yi aure sai ka je ka kai mishi dan goro haka ba goro wannan goro da ake kawo daga ƙasar yarbawa ba goro cin hanci in ba haka ba zai kulle ka baka iya saduwa da matarka zai maka sihirin rab rab sai maka rab ko ita matar yi mata rab ka zo saduwa da ita budurwa ce ka aura sai ka ji ta a buɗe la rab rabtul in rabtul taballud ko rabtul insidad ka ji farjinta a toshe ko kuma gashi nan kai ka zo gaba ɗaya sai ka ji azzakarinka ya shafe ko kuma gaba ɗaya azzakarinka ya ki tashi ga kanan kamar jariri to ran nan sai wannan jama'ar gari suka sa ido to bari mu ga ran da wannan saurayi zai yi aure bayan ya gama mutsu mutsu da shehin nan ya ce shehi kafiri ne ba ma guje ne to ran da zai aure ya za a yi to wannan saurayi sai je kai fatawa wurin babban malamin shi Wahid Bali yace ga abin da yake faruwa to amma dai ni kaina gaba na ya faɗi saboda waɗannan shehunne matsiyata akwai ban barazana akwai barazana sai ga mutum ya sa malin malin uku ya yi rauni in zai wuce kofar gidan shi sai ya sunkuya tun da ya wuce ka'ida to saboda haka sai ga mutum kamar daga sama ya faɗo sai ga kana jin tsoron shi to amma duk me ke kawo tsoron imamu ahmad ya ce in kaga kana jin tsoron dan bid'a kai ma akwai bid'a ko yaya ce a zuciyarka in ba haka ba duk malam idan kantin kwari zai nan nada akan shi karewar rawani kenan wallahi ba zai baka tsoro ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to me ya faru sai je gaya malamin shi malamin ya ce ka dogara ga Allah ka kuma kula da bin sunna ka kula da zikirorin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama to shi kuma wannan wannan boka ya shaɗa mara duk wani tsafin duniya da ya iya to zai gama kure gwanin ta shirin nan akan saurayin nan dan ya tozarta shi aka yi aure jama'a su ga lafiya lafiya saurayi ya haye ba abin da ya same shi har Allah ya azurta shi da ɗa to ai lafiyar shi lau kenan ko tunda dai an tabbatar babu wani magana su ko lallai dai wannan hanya ce sai an yi jima'i to lafiyar shi lauke na shikenan al'amarin shehi ya kunyata to haka kai ma ka tsarkake imaninka ka tsarkake aqidarka jama'a mun gane wannan da kyau ko amma ku kuma dattawa iyayenmu sai kaga suna da tsoro saboda su har yanzu da tsoron waɗannan shehinan a zuciyarsu kai a hankali shehinan nan sa lalata ka ha ba tsoro kai ma dan sun burkita ka ne tun kana saurayi Allah ya kiyaye to akhlaquhu wa shakhsiyatuhu dabi'un shi wannan Ahmad Gulam a takaicen takaitawa dabi'un shi ba kyawawan dabi'u bane munanan dabi'u ne a takaice waɗannan na daga cikin abubuwan da malai ya faɗi sannan ya ce kuma sai Allah ya kwashe mishi basira sai zan bai da basira sai zama balidi ya zama so dull haka bai da wawa haka sakarin shashasha bai da bai da wayau wai har agogo bai iya bai iya faɗan cewa yanzu karfe tara da minti goma sai ya kirga ɗaya biyu uku hudu biyar sannan sai ce tara sai ce sannan yanzu karfe tara haka saboda baladanci bai iya gane kafar dama da kafar hagu na takalmin shi sai ya ɗaura igiya a kafar dama dan in ya zo sawa saboda mai Allah sai kwashe mishi basira nasullah fa nasiyahum anfusahum idan kai watsi da Allah sai Allah ya sa abin da zai amfane ka ma ka kasa gane shi sannan kuma in ka bi Allah ka bi manzon Allah fa sai alheri ya karu gare ka wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi wa Allah da manzon Allah biyayya sai Allah ya shiryar da ku sai ka zama mai basira shi yasa ku yan boko ne yan arabiya ne yan menene wallahi ku rinka bin sunna ku gani kai kana karanta pharmacy ko kana karanta medical kana yin medicine ko ko kana karanta economics ko lo kake karantawa islamic studies kake ko arabiya wallahi ka shigo ka rinka aiki da sunna ka gani in baka fita da first class ba wa in tuti'uhu tahtadu in har kai wa manzon Allah biyayya sai kaga Allah ya shiryar da kai sai kaji ana cewa kaga ustazan nan da dagagen wando da jarabawa ta zo sai ga duk sun bamu da carry over duk carry over sai ma lahira tukuna carry over ai nan farawa aka yi Allah ya shiryar da mu to wannan kenan to sa'an nan sai malai yace rabi'an abu na hudu da'awal qadiyani irin da'awar shi irin karerayin shi dan ka san da'awar tashi ba rana ɗaya ne ya fito ya kirarin annabta ba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya fara abin kamar yadda zindikin shi'a na ƙasar nan da kaɗan-kaɗan ya fara da sai ce shi maliki ne saboda mutanenmu ba su san shi'a ban ya zo yana sallah yana sakin hannu har sai a ce ba gashi ba ma shi sakin hannu yake yi a sallah shi maliki ne ba a san addinin shi amma sakin hannu ne a ciki ba a shi'a babu rungum hannu a sallah har Khomeini yana cewa yana daga cikin mubtalatis salah abubuwan da ke bata sallah shine yace wad'u ihdal yadaini alal ukhra nahwu ma yasna'uhu ghayruna ɗora hannu ɗaya a kan ɗaya a cikin sallah yana bata sallah sai ce kamar yadda wasu waɗanda ba su ba suke yi wato mu ahlus sunna kenan sai ce wa huwa mubtilul lis-salati amdan aw sahwan yace ko da gangan ko da rafkanuwa ka aza hannunka akan kirji sallaka ta baci yace illa ma attaqiyya sai dai in taqiyanci ne in ka shiga cikin ahlus sunna dan ka su gane ka to sai ka runguma hannu haka kai ma wai dan kai dan yi munafinci munafinci haka yana cikin littafin shi tahrirul wasila mujalladi na farko a cikin shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyu Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu to su ma da haka suka fara sai suka ce su malikiya ne su malikiya ne to malikiya Khumaini ku karanta a cikin littafin shi kashful asrar littafin da ya wayyane wa sahabbai tonan asiri yace da imamu abu hanifa da imamu maliku da imamu shafi'i da imamu Ahmad ibn Hanbali waɗannan ranar lahira ba abin da za su gaya wa Allah bai azabtar da su ba abin da Khomeini ya faɗi kenan a cikin littafin Kashful Asrar abin da ya faɗi kenan game da al'a'immatul arba'a shi yasa ina ku masharranta masu cewa wai mu salafiya muna zagin malaman fiqh to kun ji masu zagin malaman fiqh mu addu'a muke musu amma waɗannan ga abin da Khomeini ya faɗi cikin littafin Kashful Asrar ya ce waɗannan al'a'immatul arba'a in suka je wurin Allah ba su da hamzarin da za su gaya mishi ya kyale su sai ya saka su a wuta Khomeini ya faɗi wannan to ina malikanci kuma anan an ce maliku kuma za a saka shi a wuta jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ji masu zagin malaman fiqh kenan shi yasa wannan kalmar ku wurga ta can in dai da gaske kuke yi Allah ya shiryar da mu to sai da ya rinka bin matakai matakai dan da farko farko ma har yana ƙaryata masu cewa shi yana da awa annabta in ka je ka ce Ahmad Gulam yana cewa shi annabi ne sai ya ƙaryata har ya fito ya ƙaryata ƙarar a cikin wasu littafai nashi sai daga baya tukuna da ya ga yayi ƙarfi sai al'amarin ya fito kamar yadda wannan ma da al'amura suka yi ƙarfi sai abubuwa sai suka fito bada'a da'awatahu awwala amrihi muhamiyan alil islam farkon al'amarin shi sai fara wa'azi ya fara ainihin wato wa'azi da nufin kare addinin musulunci wa muzhiran li fadlihi suma ina yi muku haɗi ne yadda za ku iya ganewa jama'a suma waɗannan kuka duba da haka aka fara sai aka ce ana son a kafa gwamnatin musulunci ne ana son a kare musulunci yanci ne in wannan jarida ta zagi annabi aje a kona ta in wannan ya zagi annabi aje a kashe shi abubuwan da yake kowa ya gani zai yi sha'awa dan haka sai suka yaudaro mutane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shi ma da haka ya fara wa muzhiran li fadlihi ya rinka kokarin bayyana darajojin addinin musulunci da falalolin shi wa shar'ihi da kuma muhimmanci na shari'ar musulunci yana cewa yana kira ne zuwa a sami shari'a sun mantaha ila da'awan nubuwa wa risala to ƙarshen al'amarin shi sai tike akan da'awar shi annabi ne kuma Allah ya bashi sako ma wa qad tarabat aqwaluhu wa da'atuhu fi ma bayna zalika fadda'a annahu mujaddidun wa muhaddathun wa mahadiyun wa da'a annahu al-masih ibn maryam wa annahu zillu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama بل ادعى أنه خير منه وادعى كذلك أنه آدم وإبراهيم وخير وأخيرا ظهر الرؤيا رأى نفسه فيها كأنه الله عز وجل فأعاد خلق السماء والأرض ثم خلق آدم kaji yadda al'amarin shi ya jero kenan zantutukan shi suna da karo da juna ya rinka yin maganganu masu murɗewa juna da kuma ƙarirayin shi da farko ya da'awar cewa shi mujaddidi ne ma'ana shehu usmanu ai ba shi ya ce wa kanshi mujaddidi ba ko kowa ne ya ga aikin shi na alkhairi don haka kalma al'umma ta haɗu cewa mujaddidi ne wannan mutumi a nahiyar nan tamu sannan ya ce shi muhaddaf ne wato Allah yana hadisi yana ba shi labari yana zance da shi wa mahadi ya ce kuma shine mahadi wadda'a annahu almasihu ibn maryama yadda awar ma cewa shine almasihu dan maryama sannan ya wa annahu zillu muhammadin sallallahu alaihi wasallama cewa shine inuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana sai annabi ya shiga cikin alfarmashi zai samu mafaka balidda'a annahu khairun minhu kai daga karshe ma sai da yadda cewa yafi annabi daraja wadda aka zalika annahu adam yadda awa cewa shine annabi adam wa ibrahim yadda awa cewa shine ibrahim wa akhiran daga karshe zaharar ru'ya sai ya fito da wani mafarki da yace yayi ra'a nafsahu fi haka annahu Allah azza wa jalla yace yayi mafarki ma yaga cewa tamkar ma shine Allah to da ya ganshi a mafarkin kamar shine Allah fa'a da khalqas sama'i wal ardi sai sake ginin ainihin halitta ƙasa da sama da ƙasa summa khalqa adam sannan ya sake halitta annabi adam kaga maganganu masu rudani da juna waɗannan kamar yadda malam yace hadha mulakhasu da'awahu wannan shine a takaice a dunkule irin karirayin shi allati ja'at fi kutubihi waɗanda suka zo a cikin littattafan shi wala azunnu anna aqilan yahtarimu aqlahu yajra'u ala hadha al-khalt al-mashin malam yace ba ni tunanin za a samu mai hankali mutumin da yake mutunta hankalin shi wanda zai iya ainihin wato yin irin wannan mummunan rudani ya iya ainihin wato jur'a ya iya karfin halin faɗin irin waɗannan abubuwa masu rudani da junansu munanan zantutuka summa yadda'i sannan daga ƙarshe kuma yayi da'awa annahu khairun min sayyidil mursalina cewa ya fi ma manzon Allah fiyayyen manzanni to wannan magana kaji a dunkule kenan wa fi ma yali tafsilu hadhihi da'awa malam ya ce ga bayanai dangane da wannan karirai nashi dalla-dalla min mawatsin hallati waradat fiha ya ce kuma za mu ɗauko su ne daga wuraren da suka zo daga cikin littattafan shi da kuma sauran littattafai waɗanda muka yi bayani a baya awwalan na farko malam ya ce awwalu ma zahara bihi alqadiyani huwa almuhama anil islami wad difa anhu farkon abin da ya fara bayyana kamar yadda muka faɗa ya bayyana ne a matsayin mai kare addinin musulunci mai kuma ainihin yin wa'azi domin ainihin mutane su fahimci addinin musulunci kamar yadda na faɗi a can baya sai ya fara da wa'azi kamar yana ainihin yadda kamar ainihin Ahmad Didad yake ma'ana comparative religion yana kokarin gwama addinai yana nuna abin da yake gaskiya tsakanin addinin Kirista da addinin musulunci يقول الأستاذ المودودي الأستاذ المودودي wanda mun faɗi littafin shi can baya muka ce mahiyal qadiyaniya ga abin da yace ma kana almiraza fi hadhihi almarhala illa munaziran adiyan yace a wannan mataki na farko miraza ahmad gulam matsayin shi kawai a matsayin mai wa'azi ne ilal islam zuwa ga addinin musulunci kamar yadda dukkan masu wa'azi suke wa yudafi'u anhu idza man yata'anu fihi kuma yana kokarin kare sukar duk wanda zai soki musulunci farkon al'amari haka ya fara sun madda'a annahu mujaddadun wa muhaddas to daga ƙarshe kuma kashi na biyu mataki na biyu sai da'awa cewa shi mujaddidi ne sannan kuma shi Allah yana magana da shi ya qulul qadiyani fi hamamihi bushra ga abin da ya faɗi a cikin ainihin littafin shi mai suna hamamatul bushra yace wa kadhalika ursiltu mujaddidan yace haka kuma aka aiko ni a matsayin mai jaddada addini wato Allah ya aiko ni wa muhaddasan kuma wanda Allah yake magana da shi li akhir zaman ya zaman ni ne ainihin wato mujaddidi na ƙarshen zamani kuma daga cikin mutanen ƙarshen zamani ni ne Allah ke magana da ni haka ya faɗi wannan a cikin wannan littafi na shi shafi na 149 wa qala kadhalika kuma har wa yau yace wa inni katabtu fi ba'd kutubi kuma na rubuta a cikin wasu littattafai na anna maqamat hadith cewa matsayi na Allah ya rinka magana da kai ashaddu tashabbuhan bi maqamin nubuwa yafi kowane matsayi kama da matsayin annabta wala farka babu wannan babu bambanci ma tsakanin wannan matsayin na Allah ya rinka magana da kai da matsayin annabta illa quwwa illa farqal quwwa sai dai bambanci na karfi kawai wal fi'il da kuma aikin da zai rinka faruwa ta sakamakon wannan magana da Allah yake maka amma tunda dai annabi Allah na magana da shi shi ma muhaddas Allah yana magana da shi kaga duk abin ɗaya ne sai dai karfin ainihin wato muhimmancin ne kawai ake samun bambancin sai ce wa ma fahimu qauli to kaga inda ya fara kare kanshi sai ce amma mutane ba su fahimci magana ta ba wa qalu sai suka rinka cewa inna hadha ar-rajula yadda'i nubuwa wannan mutum yana da'awar annabta wallahu ya'lamu anna qawluhum hadha kadhibun buht Allah ya san cewa wannan magana ta su ƙarya ce babba kaga anan lokacin bai fara bayyana a matsayin shi haka ba kenan to kamar yadda waɗannan zindikan su ma da suka zo nan in ka ce ‘yan shi'a ne sai ka ga ya samu wani muridin shi yana ta kare shi wallahi ba ɗan shi'a ba ne kaza kaza kaza kaza ana ta jawabi sai al'amari ya zo ya bayyana ƙarara kamar fitowar rana babu shakka dangane da haka to dama haka suke waɗannan ɓatattu shi yasa kuka ga mu ahlus sunna muna da bambanci da duk wani zindikin ɗan bid'a mu in muka zo tun farko za mu fashe maka ainihin aƙidar mu ta yi maka daidai ka bi ba taimaka ba mun dai gaya maka shi yasa mu ba a taba samun wani salafi ya yi rikici da ainihin mabiyan shi cewa mun gane ya cuce mu daga baya ba a taba samun wannan ba saboda tun farko zaka zo ka ce ga manufar mu ga mazhabin mu ga aqidar mu wanda yaga zai taho ya bi mu akan wannan aqidar wanda yaga zai bi mu akan wannan tafarkin wanda zai bi mu akan wannan mazhabin to shikenan sai a tabbatar maka da abu to har ƙarshen al'amari haka al'amarin yake don me domin mun ce muna koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama annabi kuwa babu abin da ya ɓoye shi yasa da wani ya zo zai musulunta a makka kamar yadda muslim ya ruwaito hadisin manzo Allah ya ce ka koma ƙauyenku a yanzu baka iya bina idan ka ji ne karfi na bayyana sai ka zo ka musulunta kaga da a ce annabi yana dan kifawa wani lokacin yana dan faduwa yana gunki sujuda ana dan raba kafa kaga wannan mutum da zai iya bi tunda in ya je kauyen su zai iya boyewa a iya a kasa gane cewa ya zo da sabon addini amma kana musulunta yau da safe aka ce zuwa la'asar sai an ga wannan alama da Allah ya faɗa simahum fi wujuhihim min asaris sujudi sai kaga wannan alamar haske da annuri a goshin mutum kana gani sai ka ce wannan kai ya fafita daga addinin da muka saba to saboda haka wannan mutum sai da annabi ya bayyana a madina daga baya sai ya je ya ce ya rasulullahi ka gane ni kuwa ya ce na gane ka ba kai ne ka zo kaza kaza ba ya ce to yanzu ka zo da shiri ya ce e shine ya ɗora mishi addinin musulunci to da a ɓoye annabi yake ɓoye wasu abubuwa da kowa sai a iya aza mishi amma abin dama za a bayyana maka shine karara in ka ji za ka bi ka bi in ka ji ba za ka bi ba shikenan don haka kaga mutanen makka ko a mafarki mutum baya iya sambatu kafiri ya faɗi la ilaha illallah tun da an bayyana mai ma'anarta ya ganta karara ya sani ya san me take nufi duk abin da ba Allah ba to ƙarya ne kamar yadda wani mawaki daga cikin su wanda ya dawo musulunta yake faɗi ala ku, ala kullu shay'in ma khalallahu batilun duk abin da ba Allah ba to ƙarya ne to sai suka fahimci haka don haka kaga da suka tashi fassara kalmar la ilaha illallah sai suka fassara ta kamar yadda Allah ya faɗe ta cewa a ja'ala al'alihata ilahan wahida haka suke cewa yanzu duk allolin da muke da su birjik yanzu ya ce Allah ɗaya kawai za a da a bautawa kaga sun fahimci abin hakikanin abin da ake nufi to don haka sai suka ga ba za ta yiwu ba to don haka ba a ɓoyewa jama'a duk inda ka je za ka yi da'awa to ka bayyana ga tafarkin da kake kiran mutane a kai ba sai tafiya ta yi nisa ka zo almajiranka su tare ka a masallaci ba da tsimangiya za su zane ka me ya ja saboda ka yaudare su jama'a mun gane wannan don Allah wanne girma ya wuce a ce kuma wanne zubewar girma ya wuce a ce almajirai ɗalibai muridai da suke maka labbai ka suke maka salati a ce yau kowanne ya tsingi tsiman giya ya bi malam da gudu saboda Allah ina ake mutunci haka to amma me ya faru saboda an yaudare su an ki gaya musu haƙiƙanin al'amari to shi yasa mu kam duk wanda yace muna da wata manufa sabanin abin da bakin mu ke faɗi to shi ma muna jiran shi yazo mu mubahalar da shi abin da kaji bakin mu ya faɗa shine shi yasa kaga da'awa ta ahlus sunna sai kaga jama'ar yan kaɗan ne saboda an fito an faɗi gaskiya amma da'awa ta yan bid'a saboda an ɓoye ba a faɗi gaskiya ba dan ɗariƙa ne ya taho wancan uban shi boka ne yana ci daga bokancin uban shi uban shi yana training din shi akan bokanci shi ma ya taho sai a ce wai sai can daga baya a ware to daga baya su sai suka bari su ware jagoran tafiyar Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu summa da'a annahu al-mahdi sa'annan kuma sai da'awa cewa shine mahdi yaqulu fi risalatin ba'athaha ila mashayikh al-hind ga abin da ya faɗi a cikin wata wasiƙa da ya rubuta ya aika wa manyan malamai na ƙasar India wa mutasawwifati Afghanistan da kuma malaman sufaye 'yan ɗariƙa malaman ɗariƙa na afghanistan ahmad gulam ya aika musu da wasiƙa ya ce wa kama ja'alani min alhadin almahdiyyin ja'alani afsah afsahil mutaka ja'alani afsahil mutakallimina yace kamar yadda ainihin wato Allah ya sanya ni ni shiryayye ne kuma ainihin mai shiryawa to ja'alani afsahal mutakallimina sai kuma Allah ya sanya ni nafi kowa fasaha cikin mutakallimi ne cikin masu ilimin kalam kaga dan haka bai ce muwahhidina ba dan ya san laysa minal muwahhidina huwa shi ba shi daga cikin waɗanda suka kadaita Allah sai ya ce minal mutakallimina sai amfani da kalmar ilmul kalam wannan ilimi na ainihin tauhidi irin wanda muka faɗi can ilmul kalam alkalamu fil qudra alkalamu fil kaza alkalamu fil kaza ma'ana tauhidi na yan bid'a sai ya ce to di ya fi su fasaha duk ƙaryar alwujudin ka to Ahmad Gulam shine oganka ya fi ka fasaha yace haka wai Allah ya saka shi وقال في كتابه سر الخلافة ينا دا لتافي ميسونا سر الخلافة غا أبن دي يتي الباب الثاني في المهدي أي نفسه واتو دي يزو بابي نبيو غما دا بياني أكم مهدي تو وايكي نفي دا مهدي ويكنشي سيتي الذي هو آدم الأمة واتو شي مهدي شيني آدم الأمة إنما أنا آدم نا الأمة شيني نفرقون الأمة كينا وخاتم الأمة كما شيني تكمكين الأمة shine ainihin wato na farko kuma shine na ƙarshen al'umma ثم قال تحت ذلك karkashin wannan magana sai kuma yace innal mahdi huwa mujaddidu salah inda tufan at-talah wa muballighu ahkami rabbil nasi ila hadd ila hadd al-inas summiya mahdiyan موعودا وإماما معهودا وخليفة الله رب العالمين yake cewa lallai ka sani da cewa mahadi wato yana nufin kanshi shine mai sabunta barnar da ta kewaye duniya kuma shine mai isar da ainihin hukunce hukuncen ubangijin mutane zuwa ga ainihin mutanen yadda har sai sun gamsu an kiraye shi da suna mahadi kuma wanda Allah ya alkawarin zuwan shi kuma shugaban jama'a sannan kuma wakilin Allah ubangijin halitta ainihin wato gabayin Allah kaga yadda awar shi mahadi ne kenan anan kamar yadda muka faɗi wacce magana da aka faɗi a dunkule yanzu ita ke kawo dalilan ta ɗaya bayan ɗaya kaji inda yadda awar shi mahadi ne wadda'a annahu adam sai kuma yadda awar cewa shine annabi adam yaqulu fi tazkiratin a tazkirati wahayil muqaddas a cikin littafin shi mai suna tazkiratu wahayil muqaddas yace aradtu an astakhlifa nayi nufin ainihin nada halifa a bayan ƙasa fa khalaqtu adama sai ainihin wato na halicci adam wai Allah ne yake wannan maganar a cikin littafin shi na wahayi wannan littafin wahayil muqaddas kamar matsayin Qur'ani ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda littafin da Allah yake wa Annabi wahayi sunan shi Al-Qur'an to shi kuma sunan nashi littafin da yace Allah ne mishi wahayi a ƙarye shi shine wahayul muqaddas to shine wai a ciki aya ce Allah yake magana yace yayin da ne nufin zan sanya khalifa a bayan ƙasa sai na halicci Adam sawaituhu sai na gyara halittar shi wa nafakhtu fihi min ruhi na kuma hura mishi rai daga jikina yuqimu shari'a don ya tsayar da shari'a wa yuhyi ad-din kuma ya raya addini walau kana al-imanu mu'alliqan ko walau kana al-imanu mu'allaqan bis-saraya lananahu da a ce imani yana ainihin makala ne a jikin tauraruwa da shi wannan adam din sai ya je ya ainihin dibo daga jikin shi wai shi ainihin wannan kenan Ahmad Gulam kaga anan wai shine Adam kuma yi da awar wannan kaga anan ashe ba annabi kadai yake karyata ba kamar dama yadda malamai suka tabbatar da ka'ida idan ka karyata annabi ɗaya to ka karyata dukkan annabawa yanzu kun ga Adamu bai yarda da Adam ba kenan wato shine Adam din kaga a zahiri akwai tabuwar hankali a cikin kwakwalwar wannan mutum domin maganganun da yake in ka duba da kyau ba na masu hankali bane to amma me yasa dole a fito a bayyana su jama'a wasu suna cewa wai menene yasa mu salafiya muke yawan magana akan yan shi'a me yasa muke magana akan yan ɗariƙa menene yasa ba za mu rinka magana akan Amerika da Rasha da irin abubuwan da ainihin Ingila take dangane da sare addinin musulunci ba sai mu ce ba dan komai ba sai domin barna yan Shi'a da yan ɗariƙa bata gaza barna Amerika da Rasha da Ingila ba ga addinin musulunci kuma babu wanda zai shaida ga Allah cewa ba mu bayyana barna Amerika da Rasha da Ingila to yadda muke bayyana barna Amerika da Rasha da Ingila kana jin daɗi a matsayinka na musulmi to a matsayinka na musulmi ka ji daɗi in an bayyana barnar Shi'a da ɗariƙa domin duk barnar daidai wa daida ce ya kamata ka fahimci wannan idan ka gane wannan to kaga babu sauran zargi kenan sannan mutane suna cewa waɗannan bayanan da ake yi su ne suke ainihin raba kan al'ummar musulmi a'a waɗannan bayanan su ne asali ma suke haɗe kan al'umma musulmi su za su zauna lafiya domin rashin yin waɗannan bayanan ne ya tarwatsa al'ummar musulunci ya jama'a yaushe ne wani zai zo yana da'awar yiwuwar wahayi a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ce kuma wannan mutum musulmi ne to kamar yadda gulam ɗin nan yake da'awar an yi mai wahayi haka ƴan ɗariƙar tijjaniya suka yi da'awa an yi musu wahayi yana nan a cikin ainihin jawahirul ma'ani haka nan Khomeini ya da'awar cewa an kwana hamsin da bakwai ane wa sayyidatina Fatima wahayi bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama to dan Allah ku bambance min tsakanin waɗannan guda uku da ƴan kadiyaniya da ƴan shi'a da ƴan ɗariƙa babu bambanci ashe in kana jin daɗin ana bayani akan ƴan kadiyaniya ɗin nan to haka ka ji daɗi ana bayani akan ƴan ɗariƙa da ƴan shi'a to haka ka bambance min tsakanin waɗannan ukun da ke danganta kansu ga musulunci da kuma kiristoci da ba sa danganta kansu ga musulunci su ma suna da'awar yiwuwar wahayi a bayan ainihin annabawa waɗanda suka gabata na gaskiya sai ka je nan ƙasashen kudu sai ka ga arne ya ainihin sha ɗamara ya ce shi he is a prophet shi annabi ne sai ka ga mace ta ce ita prophet ce annabi ya ce kai kafin ka tafi da nisa a nan nan sabon gari har zuwa anguwannin wajen muciya da sauransu suna nan akwai irin waɗannan prophets din akwai annabawa mata da mazansu irin waɗannan na kiristoci to za ka iya bambance min waɗannan ah to tunda babu bambanci tunda ka ji daɗi ake bayani akan waɗancan kiristoci ka tabbatar da cewa waɗannan ma haka in ba haka ba waɗancan kiristoci su ma suna yin wasu abubuwan waɗanda tabbas babu shakka sun gado su ne daga annabi isa ba su canza su ba ba dukkanin addini ne gurɓace ba akwai wani abu yana da asali daga annabi isa amma duk da suna yin wani abu wanda yana da asali daga annabi isa aka kafirta su saboda sun warware wancan abin da suke wanda yake da asali saboda me saboda sun yi imani da wani abu wanda yake kafirci to haka waɗannan da sallar su da azumin su da duk wasu abubuwa da suke na addinin musulunci ba sa gudana a kansu saboda sun yi wani abin da suka warware su shin wai kai baka mallaki littafin tamyizul muslimina min al-kafirin bane na Shehu Usmanu don Allah me yasa kake zargin mu mu a yanzu Shehu Usmanu ba ka yarda da shi kana ce mishi mujaddidi wali ba to Shehu Usmanu haka ya littafi tamyizul muslimina min al-kafirin yazo ya littafi kuma nurul albabi yace mutanen ƙasa Hausa sun kasu kashi uku akwai zunzurutun maguza waɗannan al'amarinsu a bayyane yake duk inda kaga ba maguje ba maguje ba shakka akan shi ya ce akwai waɗanda suke kuma tantagaryar musulmi ne babu shakka dangane da musuluncinsu ya ce to al'amarin waɗannan guda biyu a bayyana yake don haka ba sai an yi jawabi a kai ba ya ce amma al'amarin waɗanda ke da ruɗani shine al-muhtalitina masu yin musulunci suna cuɗanya shi da kafirci sai ce daga cikinsu akwai wanda yana riya cewa shi musulmi ne yana sallah yana abubuwan musulunci amma wannan mutum kafiri ne hukunce-hukuncen musulunci ba sa gudana a kan shi saboda me saboda ya je ya yi yanka a gidan aljanu ko a gidan tururuwa ko ya sai dabbobi kaji ya ɗaure a mararraba kan hanya don wata doka da wani boka ya bashi gashi shehu usman ya ce yana sallah yana azumi amma ya ce kafiri ne ashe ba mu muka fara ba jama'a mun gane to waɗannan littattafan ku ba ku karanta su bane kun shagaltu da karanta abubuwan shirme kuma wai sai ka samu wani wayan shi yana da awa kan shi ya waye wai sai ya shaɗa mara wai shine zai kare waɗannan yan ɗariƙa da yan shi'a wai ana magana akan su wai kan musulmi ba zai haɗu ba waɗanda duke da irin waɗancan aƙidojin da na faɗi tabbas ba musulmi bane babu shakka akan wannan kuma ba an ce a zauna ba a yi wannan abu ƙarara inda an zauna an yi wannan abu ƙarara tun kafin mu mu iso da yanzu an riga an gama in mu ne da kyau da mu ne za mu ci gaba da jawabi in ku ne da kyau da tuni ku ne za ku ci gaba da jawabi amma tunda ba a zauna an yi ba dole mu ci gaba da jawabai